ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قواتا بقوي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 21 ga watan biyu a gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na sha shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bayan zaujain na fadilatu sheikh alƙari ulmujawid a muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin ƙaddim haƙƙaha ala hawayatika ka gabatar da haƙƙin matarka a bisa son zuciyarka da abin da kai kake bukata. farko-farkon babin muka tsaya don haka za mu tashi kansa daga farko insha Allah. Malam ya ce, La ta ja'al min hawayatika saifan ya butarru haƙƙa zaujatik, karka dinga sanya buƙatunka da ainihin wato son zuciyarka ya zamto kamar wani takobi da ke datse haƙoƙin matarka, ya zamto kana amfani da kai taka buƙatun, ita kuma kana ƙin biyan nata buƙatun. malai yace karka yadda kai haka yace fa idza kana laka ragabatun fit tazwiji an nafsika fa inna alayka haqqan la budda an tuaddihi li zawjatik idan dai har ya zama kana da wata ragaba ma'ana wani bukata da kwadayin cewa za ka yi aure ne a karan kanka to ka sani cewa matarka tana da haƙƙi wanda babu makawa dole sai ka ainihin wato biya mata shi ko kuma ka yi mata shi ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance ya tafaqqadu ahwala nisa'ihi yakan binciki halayya da zamantakewa da yanayi na matan shi annabi yakan binciki halaye da yanayi da zamantakewa na matan shi wa ya tahaddathu ilaihinna manzo Allah ya kasance yana hira da matan shi wa yanzuru fi mashakilihinna annabi ya kasance yakan nazarci menene matsalolin matan shi in ba ku manta ba satin da ya gabata na faɗa muku cewa annabi yakan zauna da su ya ji meye bukatunsu ya tattauna da su har akwai wata hira wanda imamu tirmidhi ya rawaito a cikin al'adabul mufrad Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama a cikin ainihin wato shama'ilul muhammadiyya kai afwan al'adabul mufrad na al'imamul bukhari ne a cikin shama'ilul muhammadiyya al'imamu turmidi ya kawo wata ruwaya ingantatta tabbatatta daga rana aisha wanda take cewa jalasat ihida asharam ra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna ala alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'an wasu mata ne guda goma sha ɗaya suka yi zauna suka yi alkawarin cewa ba za su ɓoye wa junansu labarbarun majazansu ba sai suka zauna dogon hadisi na na Aisha ta ba manzon Allah labarin wannan hadisi in bukata ta kama wata ran ma zo da hi mu karanta shi to annabi yakan yi hira da su kenan dan wannan maganar ya zo ne a cikin babin hirar manzon Allah da matan shi annabi ya zauna yana tattaunawa da su to dan haka sai malam yace annabi yana bincikar halayen su yana hira da su wala yushgiluhu shagilun anhunna babu wani shagaltaccen abu da ke shagaltar da hi daga lamarin matan shi kamar yadda na faɗa muku za ka ga cewa wani wato ba mazauni ba ne kuma Allah ya hore masa halin duk inda zai shiga a duniya ya tafi da matar shi amma ba zai tafi da ita ba sai zamanto ya watsar da ita wani yana da ainihin wato al'amura na ya zo ya zauna da matan shi a wasu lokuta amma sai ya amfani da wannan lokutan wajen yin wasu abubuwa daban to yana da kyau mazaje su zamto suna kula da matansu تقول عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يمت رحمة تكي تيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qasam annabi ya kasance baya fifita wasun mu akan wasu a wajen rabo annabi in ya tashi zakan yi rabo tsakaninsa da Allah idan kuma kika lura zaki ga wasu mazajen su kuma suna karkacewa dangane da wannan har ma za ka ga akwai mazajen da wasu matan tun da ba su ɗauke su wayayyu ba idan suka tashi siyo atamfa wannan atamfar english wax ce amma asalin original ɗin wannan ma english wax amma kuma jabu in ya tashi sai siyo original da jabu original ɗin sai ya bawa wacce ya fi so a cikin matan jabun kuma sai ya bawa wannan in kin gan su a ido kamar iri ɗaya ne amma kuma kwalitinsu daban-daban to akwai mazaje masu wannan wanda ba sa kyautata wa matan wani mijin lokacin da yake kwanan waccar ya sayo kaza ya sayo kaza ya sayo kaza ya kawo idan kuma yana kwanan wancan sai ya ki idan misali yanayi ne na samu ya bayu zuwa ga haka dan wannan kuma ya kamata kuma ku fahimci haka akwai yiwuwar lokacin da zai zo ɗakin ki Allah ya wadata shi an samu wani ɗan alheri sai ya sassayo ya taho da shi lokacin kwanan waccar kuma sai ya zama a ranar ma da ƙyar aka samu aka ɗora to kar ki ɗauki gaba da cewa me yasa ke ma ba a yi kaza aka yi kaza a lokacin kwanan ki ba kuma wallahi bari faɗa muku duk yawanci abin da ke kawo irin wannan shine rashin fahimta da rashin haƙuri wasu za su ka samu intentionally da gaske da gangan suke wubatan su wasu abubuwa amma wallahi wasu ba haka bane yanayi ne yake kamawa idan baki tsaya kika yi fahimta mai kyau ba sai ki dinga jingina zalunci zuwa gare su alhalin ba haka bane ba saboda haka shi namiji ya ji tsoron Allah ya yi abin da ya san tsakaninsa da Allah ne idan kuma da kowayen nan kawo ta nan idan kuma yana fahimtar cewa wannan matsala ce to watakila wannan zai bayi zuwa ga da ya gyara abin da yake yi wanda ba daidai ba amma ke kare zaman tokin ɗauki wannan a matsayin wani abu kamar na gaba tsakaninki da 'yar uwarki ba daidai ba ne don wasu za ka ga cewa har bincika take yi lokacin da mijinta ya tafi kwanan ɗakin wanta da mai da mai ya shiga cikin ɗakin sannan ita kuma ranar da ya zama ya zo ɗakinta da mai da mai ya shigo ɗakinta to wannan duk yana daga cikin matsala to shine take cewa annabi baya fifita mu a wajen rabo idan annabi zai raba abu yakan daidaita tsakaninmu wa kana yatufu alaina jami'an kulla yaumin annabi ya kasance yakan zagaya mu kowace rana fayajnu min kulli imra'atin min ghairi masisin kuma ya kusanci kowace mata ba tare da ya taba ta ko ya sadu da ita ba hatta ya buluga allati huwa yawmuha fayabitu indaha har ya iso gurin wacce take ainihin wato kwananta ne sai ya kwana a ɗakinta wato annabi yakan ainihin wato zagaya matan shi duka ya gaishe su kuma shi annabi a dokar musulunci ma ba a ba shi dama ya zaɓi kwana ba ma'ana ba a ɗora masa ƙa'idar zaɓar kwana ba annabi ya ga dama ya kwana a ɗakin duk kowace daga cikin matansa amma saboda adalcin manzan Allah baya yin haka don Allah ya ce masa turji man tasha'u min hunna wa tu'uyi ilaika min man tasha wacce kaga dama a cikinsu ka ja ta zuwa gare ka wacce ta ga dama kuma ka dakatar da ita saboda haka annabi yana da damar zaɓar kowace mata cikin matan shi ya kwanta da ita amma tare da haka yakan musu adalci wajen ranar kwanan wance a je ɗakinta amma dai a yinin baya hanawa ya ainihin wato zagaya ya gaishe da kowace ya shiga ɗakinta a nan ne ma har aka samu galibi idan ya shiga ɗakin zainab sai ya jima ba zai fito da wuri ba to ita kuma zainab wani abu ta gano na sirrin manzan Allah sai ta ce to bari ta yi amfani da wannan dama wajen faranta mishi ta san shi yana son zuma ta san shi yana son nama an gane maganar da kyau ko to zainab sai ta dan aika 200 150 dinta sai a dan so mata zuma sai ta samu dan tangaran sai ta zuba idan annabi ya zo suna hira suna tattaunawa hei ta jadurowa hei ta ɗauko tire ɗin zuma ko tangaran ɗin zuma hei ta miƙa masa kin ga ko ai hira sai ranar da aka fito ko ba haka ba annabi yana yi yana lasa ana ta taɗi da haka sai ya jima bai fito ba da haka ake ake jan hankalin miji ba da tsiwa da tashin hankali ba neman me zai me kike me yake so a rayuwarsa zaki me yafi so a rayuwarsa sai ki dinga masa wallahi babu ruwanki da sai kin jawo shi ko kin ce zo magnet ne yanzu kika yi amfani da shi mayan karfe shi da kin san mayan karfe in ka ajiye shi a nan to inda akwai karfe a can zaki ga karfen da kansa yana haka tarat har kaga ya kama shi ko to wallahi ke kin yi amfani da mayan karfe ne ko shine wannan abin da kike masa shi zai jawo shi da kanshi sai ya zo har inda kike kuma sai lokacin da ce ga damar ya fita saboda me saboda ya samu abin da yake bukata a gurinki ki da haka manzan Allah da ya zamto yana samun abin da yake so a gurin Zainab sai ya zama kullun idan ya shiga sai ya jima ai talasar zuma ana hira ai talasar zuma ana hira to sai da nana Aisha da Hafsa to haka suke dama kun san idan aka ce matanka biyu ko uku ma musamman ko hudu to sai ka samu da wanta da wanta sun haɗe wa wanta kai in an zauna ana habaici to waccar ake antayawa yawwa ita da ita ne suke hira amma da waccan suke wance ya ni a gidanku akwai marasa tsafta kuwa ta ce a mu al'auzu billahi Allah ya tsare mu daga rahin tsafta da waccar ake wallahi hira ake yi ke za ki ɗauka hira Allah da annabi ne amma waccan ake antayawa magana an haɗe mata kai to wannan yana daga cikin kutungwila irin na mata don haka da aisha da hafsa sai suka haɗe wa zainab kai sai zamto kullum suna kwarmatan ya za a yi ya za a yi ya za a yi to hayar suka yi micin akan cewa to abinda za a yi zainab a aisha e idan annabi ya baro ɗakin da to kuma ɗakunan ajere daga ya bar ɗakin zainab sai ɗakin aisha sai ɗakin hafsa to sai suka haɗa kai cewa daga ya fito daga ɗakin zainab in ya shigo ɗakinki to ke kuma ki dinga cewa wakinsa yana wari me ya ci ne yanzu yanzu nan me ya sha yanzu yanzu nan bakinsa yake wari wallahi tallahi mata kake ji har annabin ma ba a bar shi ba shi kenan kuwa suka haɗa baki daga ya zo ya shiga ɗakin zainab ya sha zuma ya ɗan juma yana fitowa ya shiga ɗakin na na Aisha tana matsowa su gaisa su ce a'udhu billahi inna lillahi wa inna ka duba manzon Allah me ya faru kike a'udhu billahi kina toshe hanci a wani wari nake ji kana maganan nan yana fitowa daga bakin ka me yake faruwa me ka ci ne haka ruwaya ingantacciya jama'a sai ce a ba abin da na ce ce a ka tuna dai meye ne yanzu meye abu na ƙarshe da ka ci yanzu ko ka sha ya ce ok lalle na sha zuma a ɗakin to diyan da aka yi wannan zuma akwai matsala a cikinta akwai matsala akwai matsala kai wannan zuma akwai matsala a cikinta wallahi malam haka suka dinga manzan Allah in ya shiga ɗakin hafsa ita ma inna lillahi subhanallah ilaha illa annabi daga ya gane cewa ba sa son zuman ne sai ya ce to daga yau ya haramta wa kansa wannan zuma tun da ma haka ne wannan ita ce ɗaya daga cikin ruwayoyin shine Allah ya sauke masa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwajika ya kai wannan annabi dan me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka kawai dan kana son matanka su yadda da kai kun gane magana dalilin sauke ayar kenan a wata ruwaya kuma aka ce bai wassa ne wanda annabi yana da dama a wancan lokaci ya sadu da matan shi na aure kuma ya sadu da baiwarsa to akwai wata baiwarsa sai ya sadu da ita a ɗaya daga cikin ɗakin matan shi ko dai ɗakin hafsa ko kuma aisha to me ya faru sai suka gane haka ta faru sai suka ɗaga manzan allah hankali da suka ɗaga mishi hankali sai ya ce to daga yau ba dai wannan baiwar ba ce to na haramta wa kaina ba zan sake saduwa da ita ba shikenan sai Allah ya sake sauko da ya sauko da wannan aya a waccan ruwayar kenan ruwayar ɗayan biyu ne ko dai akan zuma ko kuma akan wannan baiwa shine Allah ya sauke masa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ala ayyi halin wato annabi yana dai shiga ɗakin matan shi kamar yadda malam siddiqul minshawi ya kawo kuma yana kyautatawa kowace wannan sai ya nuna ashe a musulunci ba a hana ka shiga ɗakin matanka ba ko da a ce ba ranar kwanansu ba ta iya yiwuwa ka farka yau za ka fita amma rigar da kake son sakawa tana ɗakin wanci jama'a kuna fahimta ko takalman suna durowar wance ko hularka ko wani abu to ya halatta maka ka je har ɗakin ka ɗauko rigar ko hular ko takalmin ko kuma ka zo ka tsaya bakin ƙofa ka ce mai komin ko dai wani a makamancin haka kai ba wannan ba ya halatta ka shiga ka zauna ku yi wata magana ko wata tattaunawa tsakanin kai da wata ba wanda ya haramta wai idan yau kwanan wance ne wai ba za a shiga ɗakin wance ba wanda ya haramta wannan kai malamai ma suka ce idan wacce tana cikin larura ita ce girkinta ne kwananta ne kuma kai kana da buƙatar ɗaya daga cikinsu sai ya zama ita wacce take da haƙƙin ba ta da lafiya ko za yi tafiya ko za ta tafi anguwa ko wani abu makamancin haka daga cikin larura babu laifi ka je ka kwanta da waccar wacce ba ainihin wato ɗakinta ba ne ko girkinta ba ne sannan in har ciki ya samu a wannan saduwar to sunan ɗan ɗan sunnar annabi muhammadu domin ku kuna da wata fassara da ake muku wai ɗan iska shine ɗan da aka sadu da uwar shi ba a ranar kwanan shi ba ba a ranar kwanan uwar shi ba ɗan shege kuma shine ɗan zina ɗan waje ɗan ta gaban fatiha kai ka ji wani clarification na shegantaka mala tsakani da Allah ka ji wani rarrabewa wanda baya kan tafarkin sunna don haka ɗan iska shine ɗan kaza ɗan shege kuma shine ɗan waje to ba haka bane idan miji ya sadu da matar da ba ranar kwananta ba bisa ga wata larura ko wata bukata kuma aka samu ciki aka haifi ɗa to sunan ɗan ɗan sunnar manzan Allah kun gane magana da kyau ko sunan ɗan ɗan sunnar manzan Allah ba wanda ya ce ba ɗan sunna bane ba don haka idan bukata ta kama sannan idan akwai haɗin kai kuma kuna so mijinku nan ya zauna lafiya bai kamata wai duk larura da damuwa a ce dole sai dai ya haƙura ke baki da lafiya misali ko kuma za ki tafi anguwa ko dai wata larura ta kama ki sannan ki ce ala tilas sai dai mijinki ya haƙura ko yana da buƙata haka zai haƙura to a irin haka ne idan aka samu mara imani sai ya zagaya sai ya je ya yi miki kawar waje ko kishiyar waje haka ne ko ba haka ba saboda kin takura shi da yawa saboda haka wannan ba shari'a ba ce ba daidai ba ne mu dinga fahimtar juna mu dinga fahimtar sunna mu dinga yin aiki da shari'a to wannan shine zaman lafiya Allah zaunar da mu lafiya to shine yake cewa hatta ya buluga hatta ya buluga allati huwa yawmuha fayabitu indaha wannan hadisi imamu abu dauda ya ainihin wato fitar da shi wa yaqulu anas radiyallahu anhu anas dan mali Allah ya masa rahama yake cewa كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة منزان الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana da mata guda tara fa kunna yajtami'ina kulla lailatin fi baitil lati ya'tiha yanzuru ilaihinna wa yatahaddathu ma'ahunna idan suka tashi sai su tattara duk su tara a ɗakin wanda kwananta ne sai a hira a ɗakin annabi hima ya zo ya zauna a hira a tattauna a yi duk wasu abubuwa idan an tashi suka ga annabi yana jin bacci ko yana da buƙatar matar shi to wancan sai da safe ni na shiga to wancan ni ma sai da safe na shiga duk sai su shiga cikin ɗakunan sai su bar shi a ɗakin matar shi haka ake yi da ke da kishiyarkin nan Allah ne ya haɗa ku ku zauna lafiya ɗaki kwanan wancan ne eh sai ki tafi can ita ne ta yi girki eh in ta kawo abinci ne ki ta a ke ce da girki wancan kai mana falon ki mu zo mu ci abinci a gurin yau an wayi gari saboda tsabar rashin mutunci da rashin arziki irin na matanmu na yanzu mace za ta yi girki amma wallahi tallahi tsabaragen gaba sai dai ita waccar ta je kicin ita ma ta ɗebo ita ma waccan ta je kicin ta ɗiba wai ta ɗiba ma ta kai mata ɗaki ba ta yadda ba ballantana maganar a haɗu a zauna a ci a guri ɗaya ballantana ta taho ta baro falonta ta taho falon ‘yar uwarta su ci abinci wannan kan fa haramun alal ƙaryatin lati ba ta yadda da wannan ba haramun ne ma gaba ɗaya ina fata an fahimci magana wanda ba daidai ba ne mata ya kamata ku ji tsoron Allah ku zamto kuna da haɗin kai kuma kuna da kyakkyawar fahimta da junanku ke ki kyautata wa 'yar uwarki zato 'yar uwarki ta kyautata miki zato abin da yake ba shi da kyau idan ta yi miki ku zo ku zauna ku fahimci juna yanzu dai kin ji Anas ya ce matan annabi guda tara na he su taro a ɗakin wacce kwananta ne sai a zauna a yi hira a tattauna idan dare ya yi sai wannan ta ce to shi kenan ni na shiga wannan ma ta ce na shiga wannan ma ta ce na shiga wannan ma ta ce na shiga saboda tsabaragen haɗin kan matan manzan Allah sanda ta kai daga ƙarshe wasu suka kyautar da kwanansu ga wasu kina jinin al'ada mijinki haramun ne kusa ce ki amma kwananki ne kuma kuma kwana bibbiyu ne yanzu zai kwana biyu yana zaune haka ga yar uwarki lafiyar ta kalau maimakon ki ce to shikenan wane eh tunda ni ina cikin larura to ga yar uwata wance eh na yafe wa miki kwana na idan misali mijina yana da bukata gaki gashi ni na shiga ba shikenan ba me a ciki amma ina wata yanzu haka ba wai cewa aka yi ta aikata ba faɗa kawai nake amma kirjinta mugun tara tara yake yi tabbijan ta mai isa waye ko ba fa cewa aka yi ta aikata ba kawai jarasi yanzu ake amma kirjinta bugun tara tara yake yi dan me yasa za a yi haka wallahi duk sauƙaƙawa kai ne sauƙaƙawa kai ne to amma ina komanda ya ce to wata sai ta ce ba ma sai ta zo ba Allah sawaye Allah ya sa mu dace da haka yake cewa fa kunna yajtami'ina kulla laylatin fi baitil lati atiha sai zamto suna taruwa a ɗakin wacce yake zai zo ya kwana a ɗakin ta yanzuru ilaihinna annabi ya zo ya zauna tare da su wa ya tahaddathu ma'ahunna ya hira tare da su wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi wa tashku imra'atun zawjaha wata mata tana kuka da mijinta kuma fataqulu tana cewa li darratani fil bait ni din nan ina da kishiyoyi guda biyu a cikin gidana al computer wal internet computer da internet gane magana da kyau ko computer da internet shine al computer wal internet eh kun san su ba su da asalin suna a larabci da haka sai an murda turancin ya koma larabci an gane magana da kyau ko yawwa ma'ana ita kishiyoyinta kwamfuta ne da intanet idan mijinta ya je ya zauna akan desk ɗinsa na kwamfuta to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u sai ranar da ya tashi tayi tayi tayi tayi in ku ya shiga duniyar gizo ya fara bincike to ba ruwan shi da ita ta ce ni kishiyoyi na kenan kuma haka ne wallahi akwai wacce yanzu ta hana mijinta aure amma ba ta hana hitacin ba fa ko ba haka ba lalle ba kishiya a gidanki kin hana shi to amma kuma yayo miki kishiyar waya he zo ya kwanta akan tirisita ya awa biyar yana cacin yana shiga yana fita ba ruwansa da ke to wataƙila ma gara-gara idan kika yi kishiyar to wataƙila za ki samu sauƙi sai ya zama idan ranar shiga ɗakin amarya yana ɗakinta ya ƙiya haukan intanet yana gurinta to sai ki zuba ido ki ga a ranar ki kuma ya za a ƙare dolen sai bar intanet ɗin ke ma ya taho gurinki don in ba haka ba zaluncin ya bayyana karara ko ba haka ba kin ga kin samu sauƙi to amma da kika hana yanzu to ga matsalar ta biyo baya don haka ta ce ita waɗannan su ne kishiyoyinta ta ce la ya huma zauji illa min ajilin naumi in kika ga ya bar kwamfuta ko intanet to sai idan ya fara gyangyaɗi yana son bacci to nan ne yake watsar da su amma in ba haka ba yana jikinsu wa idza tahaddasa ilayya marratan idan kuma ya zo ya yadda za mu yi hira in za mu tattauna la ya tahaddathu ni illa amma ra'ahu wa shahadahu fi shabakatil internet baya tattaunawa da ni akan matsalolin rayuwa ya zami da ƴaƴa ya zami kaza baya tattaunawa da ni sai akan abin da ya gano a cikin kwamfuta ko a cikin intanet in ya gano wani abu ya ce ke jiya kin ga abin da na gani kuwa ai na shiga wani shafi na waye waye waye waye na ga kaza na ga kaza sai ya ɗebo labarin intanet yana bata ta ce ita kawai ba ta da kishiyoyi da suka wuce kwamfuta da intanet yanzu ba akwai su ko babu akwai su mu ɗin da mun sha joji mace ta zo tana kuka tana cewa mijinta ba ruwansa da ita sai ka tambaye ta me ya faru ta ce wallahi malam kaga wannan waya kaga wannan la'ananniyar waya babu abin da ta haifar min in ba jaraba da masifa a gidana ba wallahi haka zaka ga wata tana faɗa to wannan yana daga cikin matsaloli shi yasa ki dage da addu'a da bincike Allah baki mijin kirki wanda ya san mutuncinki wannan shine babban abin da zaki mai da hankali in ba haka ba to zaki zo ki a garin daɗi aure ki je ki auro masifa ki zo ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali matsala ta zo ta miki katutu a cikin gida Allah ya yi an gane magana da kyau ko wa tashku ukhra wata kuma tana tana kuka da mijinta min zauji ha fa taqulu tana cewa zauji ya'ishu fi jaziratin ma'zulatin anna mijina yana rayuwa a cikin wata tsibiri da baya, baya tare da mu a wani tsibiri shi yake rayuwa daban ma'ana muna gida ɗaya amma rayuwarmu daban-daban ya ati min amalihi idan ya dawo daga ofis gurin aiki fa ya dukulu maktabatahu ko maktabuhu sai ya shiga laburinsa wa yughliqu alaihi babuhu sai ya kulla kofa kawai yana dawowa daga gurin aiki kawai sai ya shiga maktab shine labiri in ya shiga kuma ba zai bar kofar ma a buɗe a same shi ba kawai sai ya turo kofa sai ya danna sakata kawai ba yar ba dan boko kike ji ba ke dan boko kike so ki aura ki je ki auro dan bokon ki ga yadda za ku kare idan ya tahi dawowa daga office taho miki da takaddu dami guda wallahi sai dai kiga ya jibga akan kujera yayi mika yace ta an baro na office kuma za a yi na gida kuma yanzu ja'uzu billahi ke kuma nan kin ci kwalliya kin kashe ɗauri kin bule ɗaki da turare kina jira oga ya dawo ina oga takaddu sun aure shi Allah ofis ya kwace miki shi wallahi shi yasa na faɗa muku wallahi ki auri miji kadaran kadahan ya fi miki akan ki je ki kwaso jaraba wallahi wanda duk duniya ta yi masa katutu ko dai ya zama hamshakin ɗan kasuwa kullum a cikin lissafi yake motsi kaɗan wayarsa ta yi ƙyalalan alad ya shigo tsaye ga ya ɗauka da sauri yawwa miliyan tara nan sun shigo sai ya ajiye sai ya je kun fara magana ƙyalalan sai ya sake haka baki da nutsuwa to ka gani ke ba wai kuɗi ba to ga kuɗi dai kam lallai ga kuɗi mijinki yana da kuɗi amma babu ba zaman lafiya saboda ba ki da lokacin shi ba shi da lokacin ki in dan boko kika auro ya taho miki da damin takardu Allah ya zo ya ta sa hannu ya ta wane ne ya hana ki sakat shi yasa ki auri daidai wa daida daidai ruwa daidai gari shi ba dan boko can ba shi ba dan duniya can ba shi ba mai kuɗi can ba amma akwai dai biyan bukatu sannan yana da lokacin ki zai zauna ya saurare ki shi yasa zaki ga wani wallahi sai ya wuna tun daga safa har la'asar a gidan shi ba inda zai je kuma alhamdulillah asirin sa a rufe yana tare da ke yana tare da iyalansa yanzu akwai wani bawan Allah ba zan faɗi sunan shi ba dan ya sani na san shi duk da abin alheri ne amma ba zan faɗi sunan shi ba dan kasuwa ne amma shi kasuwancin sa bai yi oba gaba ɗaya ba sannan ko bai zama talaka abin nan ba kada ran kada han jiya muna magana da ɗaya daga cikin yaran shi ya ce ai shi idan arziki irin na wani ne Allah ya ba shi wannan arzikin wallahi na ce Allah ya ce wallahi ya ce wallahi wani malam idan ya dawo daga sallar asuba zai zauna da matan shi a yi karatun ƙur'ani a yi wane ne a yi wane ne idan aka gama sai ya shiga bacci karfe tara karfe goma sai ya tashi ya ce wallahi haka za ka zo ka same shi tsakanin mata da yara ba ruwan shi can ana ta harkar kasuwa sai dan an jima dan buga masa waya a ce to an zo sayan abu kaza nawa ne an ce ana neman ragin kaza alhaji an rage ne a siyar musu ko kuma ya ce to ba dan minti biyar sai dan bugawa ne ni na nawa kuke sai da abu kaza ne eh to wannan yazo zai saya ya ce a rage masa kaza ya kake gani a a rage masa kawai sai buga waya wani eh to ku karbi kuɗin kawai ku bashi kawai sai ajiye wayar sai bayan awa biyu kawai ta harkoki da matan shi ba ruwan shi baya dagawa kansa hankali sai can idan aka yi sallar la'asar sai ya shiga ya wanka ya sanya riga mai kyau ya karya hula sai ya ce wa iyalansa ba zai je ya dubo shago ya dawo yana zuwa bai wuce awa ɗaya ba zai je ya zauna kai wane ya nawa aka kwaya nawa aka sar an sayar kaza nawa ne lissafi kaza kaza kaza wane fa ya aka yi kaza kaza kaza kaza ya hada kawai shikenan to ni ke da safe Allah ya kai mu nagode kawai sai ya kara buga mota sai ya dawo gida abin shi iya rayuwarsa kenan gaba ɗaya ba tashin hankali ba matsala ba shiga damuwa ba kaza ba kaza komai nasa normal wallahi jiya wani yake ban labarin shi in na faɗe shi nan wasu ku sun san shi shi ma san da na san shi yake faɗa min cewa shi wallahi irin arziki irin na mai gidan sunna Allah ba shi irin wannan arzikin to saboda haka wallahi ku auri mazaje kada ran kada han shi ba mai kuɗi can ba shi kuma ba talaka can ba shi ba ɗan boko can ba shi ba jahili can ba yawwa Allah ya sauwaƙi Allah Allah an gane magana da kyau ko to shine wa ya'ti min amalihi fa yadkhulu maktabuhu ka gani sai ya dawo daga gurin aiki office sai ya zo ya shiga cikin laburin sa wa yughliqu alaihi babuhu sai ya kulla kofa kawai wala yakhruju ilaina tace mijin mun nan baya fitowa ya zo gurin mu illa min ajli al-akli aw an-nawmi in kaga ya fito to yunwa ce ta fito da shi zai ci abinci in kuma kaga ya fito to yana so ya shiga ɗakin bacci ne bacci yake ji an gane ko lidarajati anni nasitu annahu ya'ishu ma'ana fi baitin wahidin saboda haka ne ma na fahimci kamar ni gaba ɗaya ma baya ma rayuwa da mu a cikin gida guda ɗaya kawai shi gidansa daban mu namu daban gahi gida ɗaya amma ni abin da nake fassara shi shine gidansa daban namu daban kun gane maganar da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu mun gama da babun cewa mutum ya fifita haƙƙin matarsa akan bukatunsa da damuwarsa yanzu kun ga in kun lura duk waɗannan waɗanda suke koken mazajen sunna suna koke ne da cewa mazajen su sun fifita bukatunsu akan nasu rayuwar to wannan shine matsalar Allah ya shirye da mu ihtarim aqlaha wa hawayatiha babi zai magana akan ka girmama hankalin matarka da kuma bukatunta mata suna da wani irin mentality irin na yara to ana so kar ka dinga gwale ta domin akwai mazaje waɗanda su kuma suna so wai mata sai sun dawo da tunaninsu da hankalinsu irin nasu na maza ba zai yiwu ba ita za ta zo ma da tunani da maganganu waɗanda a cikinsu akwai yarinta ƙarara kai ake so ko dai ka saita tunanin idan ya ci karo da addini in kuma abu ne na al'ada bai ci karo da addini ba kar ka gwale ta ka nuna mata cewa haka ne za mu zo mu sha mamakin wasu abubuwa da suka faru da manzan Allah da na Aisha wasu abubuwa da na Aisha ta yi na yarinta kuma annabi ya karɓe su bai mata faɗa ba bai nuna mata ma cewa abin da ta yi ba daidai ba ne ba saboda abu ne wanda yake ba bai ci karo da addini ba malam ya ce alhawayatu riyadatul uqul wato abubuwa da mace za ta dinga bujurowa da su na yarinta da wasu abubuwa na ra'ayoyi wato wani abu ne wanda yake kamar exercising ɗin wato hankula da kuma yake ɗan raya tunanin mutane fa as'id imra'ataka bi ihtirami aqli hawa hawayati hada haka ka girmama matarka da mutunta ta ta hanyar wato mutunta tunanukanta da kuma irin yarintarta da wasu abubuwa Ƙaddamar Nabiyu sallallahu alaihi wasallama min gazwatin manzon Allah sallallahu alaihi ya taɓa dawowa daga wani yaƙi fa habbat rihun sai iska ta taso fa kashafat sattara a khalfiha ara'isun li Aisha ko sattaratun khalfaha ara'isun li Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ainihin wato dawo sai iska ya dawo cikin ɗaki sai iska ta shigo ɗakin fu hakan nan sai ta ɗaga wani labule sai annabi ya hango wasu abu da aka yi su kamar ‘yar tsana ita ce a ra'is kamar ‘yar tsana ba za ki ga yara suna wasa da ‘yar tsana mata da miji ba har ki ga ga amaryar ga angon ina fata an fahimta to na na aisha tana da irin wannan kawai sai annabi ya gani faƙala sai annabi ya ce ma haza ya aisha aisha me kuma wannan kala sai ta ce banati a ra'is ‘ya'yana ne a yi waɗannan ba haka yara suke yi ba kaga ya dauko ya tsare yana cewa ai wanda ta dauko ya tsare tana ce har ma ta goye ta ta sa janjami ta daure ta ta dauri yarta ta goye yarta tace ƴaƴana ne wara'a bainahunna farsal lahu janahani min riqa'in annabi sai ya ga tsakanin ita matar da ita mijin wannan ƴar tsaren a tsakaninsu akwai wani doki har da fukafukai guda biyu yake da su doki da fukafuki jama'a faƙala sai annabi ya ce ma hadha allazi ara wasdahunna wannan kuma da nake gani tsakanin waɗannan ƴan tsanan guda biyu su hi kuma meye ne qala sai ta ce farsun doki ne mana baka san doki ba qala sai ya ce wa ma hadha allazi alaihi to kuma ya naga wani abu a bayansa haka a kafadunsa qala sai ta ce janahani fukafukai ne guda biyu kada sai annabi ya ce farsun lahu janahani doki kuma da fukafukai na na Aisha a ina aka taba yin doki da fukafukai kala sai na na Aisha ta ce amma sami'ta anna Sulaimana khailan lahu ajni hatu baka ji labari annabi Sulaiman yana da dokuna masu fukafukai ba wai ka ji sa annabi ne za a bawa labarin annabi Sulaiman Allah da kansa da ya ba hikinsar duk annabawan nan gaba daya akwai suratu yusuf akwai suratu hudin akwai suratu kaza duk annabawan nan sanda aka dinga masa sura ana ba shi labarinsu kuma Allah ya ce na hannu na kusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran zamu baka mafi kyawun kissa to kaji yau annabi ne za a bawa kissar annabi Sulaiman to wannan shi kai daga jin yadda wannan abin ya faru kai ka san akwai danyar yarinta a ciki to yanzu in annabi ya gwale ta shirala ki tafi ki bani guri kaga ai bai abin nan ɗinta ba to bari ku ji me ya faru a ƙarshen tattaunawa ta ce amma sami ita annalu suleiman khailan lahu ajini hatun ba ka da labarin suleiman yana da dokuna masu ainihin wato fukafukai ta ƙulu na na aisha da kanta take ba da labari ta ce fada hikan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi da ya ji wannan magana sai tun mutsiri da dariya hatta ra'at nawajizahu har sanda ta hango muƙamuƙin annabi ta ciki saboda tsabar dariya abin ya ba shi dariya na fata an fahimta kun ga annabi bai gwale ta ba bai ce ke kuma ina kika ji labarin abin nan annabi suleiman da doki da fuka-fuki ba ko kuma ƙarya kike ko kaza ko kaza ya gwale ta annabi bai yi ba to haka ake buƙatar namiji ya dama yana tareriyar mace za ta zo tana baka labarin ƙawayenta ai lokacin a makaranta sun taɓa yin wani laifi malamin su ya kira su ɗayar tana ta rawar ɗari baka ga yadda Aisha nan ka san Aisha kawata wanta kaza ce eh wallahi lokacin da malam ya kira mu kar ka ga yadda take rawar jiki kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar sai ka ce iye kai ai ke kan na san jaruma ce na san ke kan baki tsorata ba wallahi ta ce ina ni ina na tsorata ai ni dakewa ne wallahi to haka sai ka dole sai kana wa mace haka wallahi in ba haka ba za ka zama gauraka billahi lazi Allah za ka zama gauraka saboda haka mace in ta zo da irin wannan sauraron ta ake yi in ta zo da wani kuskure cikin hikima sai ka gyara mata kuskura amma kar ka gwale ta in kana gwale ta ta daina ma hira kullum sai ta yi ta tsumewa kuma saboda ba abokin taɗi ba abokin hira sai wani kanin ka ya shigo sai ka zo ka same su a fado suna ta hira suna ta tuntsirewa da dariya sai kuma kishi ya kama ka saboda kai ka ƙi ka bata kai ku tattauna ina fata an fahimta ita kuma tana son taɗi tana son hira duk inda mace take tana so a zauna a dinga hira ana taɗi ana wa dariya da sauran shewa da shauransu Allah shiryar da mu to wannan shine saboda haka a annabi yayi dariya har san da aka ga muƙamiƙin shi tazawwaja rajulun imra'atun wani mutum ya auri wata mata a tuhibbu منذ طفولتها صناعة أشكال من الطين كالعرائس ita kuma tun tana yarinya tana da ɗabi'a ta san ƙera 'yar tsana irin na taɓo ɗin nan kun san akan yi haka sai a samu taɓo haka sai a ɗan abin nan a ɗan yi irin doki ko a ɗan yi wani yarinya a ɗan ɓula ido nan nan hanci nan kaza nan baki nan waye to ita tun tana yarinya haka take an gane magana da kyau ko فلما انتقل من القرية إلى إلى المدينة فقد الزوجة الطين الذي كان تصنع له تصنع منه العرائس lokacin da aka ɗauke ta daga wannan ƙauye aka aurar da ita zuwa birni sai wannan yarinya ta rasa tabo da za ta dinga yin waɗannan abubuwa na kera irin wannan yatsana da wannan waye-waye fashtara laha salsalun badilan anitti mijin sai ya siyo mata salsal wato kamar ka ce wata roba haka wanda za ta dinga amfani da ita wajen menene wajen kera irin wannan abubuwan wallahi bari akwai wannan bawan allah garkuwan ƙur'ani abin nan malam muhammad adam wanda ya zo mana sati biyu da suka wuce wallahi ya nuna mun bidiyon wata baiwar allah idan kika ga yadda take zane na alƙur'ani billahi lazi la ilaha illa huwa zaki ce da kwamfuta ne ake yi ni ban taba ganin baiwa ta zane wallahi tallahi irin na wannan yari abin ya bani mamaki kuma da hannunta ba wai a kwamfuta take hawa ta zana ba da hannunta in kin ga yadda take zana irin wannan decoration din ina irin wannan abun bayan qur'ani din nan wallahi malam haka take yin sa ras kuma yake fita babu wata matsala yadda kika san a kwamfuta to mata dama dangane da irin waɗannan abubuwan su Allah ya musu baiwa ta wannan fagen suna da wannan kokarin da haka idan an samu mace mai irin wannan kokarin sai a karfafe ta kin ga mijinta sai ya so mata wani abu a madadin wancan abin da ta rasa dan ta ci gaba da zana irin abin da take zanawa kun gane maganar da kyau ko to wannan yana daga cikin abin da ake bukata wallahu a'ala to shi ma wannan babi namu ya zo karshe kai tsaye kuma za mu shiga a na lokaci yayi ta to shikenan lokaci yayi idan akwai yan tambayoyi sai mu cika ta lokacin da su za mu tahi tastur ala uyubiha ka dinga sitirta aibobin matarka in matarka tana da wasu aibuka wanda watakila baka baka jin dadin su to ka yi kokari wajen rufa mata asiri kar ka dinga bayyana su Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya bamu lada wanda muka yi tuntun an harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
wannan ta rubuto tambaya ne kuma da bukatar a ja hankalin 'yan uwanta mata la'akari kusan darasin da muka yi yau mana tana tambayan tana cewa malam Allah ya kara maka lafiya da imani don Allah malam ka ja hankalin 'yan uwana mata musamman waɗanda suke kamar su uku a gurin mai gidansu suna gida masu kuma kuma gidansu ba ɗaya ba ma'ana su biyu suna gida daban ɗaya tana gida daban sai zanto su biyun wa'ancan suna mata kallon tana ainihin wato samun wani abu wanda su ba sa samu kuma wanda ba haka bane sannan kuma suna mata habaici har ma idan ta taso daga gidanta ta zo nan gidan dan su zauna su hira a matsayinsu na yan uwa sai suna mata ainihin habaici da bakakin manganin cewar wai ba ta da kunya ta yi kwalliya don mijinta ya gani ma'ana ta biyo shi gidansu kenan ta biyo shi gidan ta yi kulle ta biyo shi gidan su kuma ba su iya yin hakan ba shin malam ya halatta in daina yin kwalliyar saboda mijina don gudun bacin rai na don gudun bacin rai da irin mangan da ake gaya min a kuma roƙa mana Allah ni da su Allah ya zaunar da mu lafiya
haka yar arziki ke yi yar arziki so kuma ba mu san yan meye ba amma da ita kan yar arziki ne tunda kin ga duk da haka ita ne roko take ma a musu addu'a Allah zaunar da su lafiya to kun ga dai abin da muke faɗa muku yana ƙara fitowa shi yasa mu ba mu shiga muka yi muka gaya kuke rayuwa ba amma yau da gobe ta sa mun fahimci yadda rayuwar mutane suke da kuma karatu da muke dan lallekawa muke dan bumbuncikawa wato ba daidai bane na farko dai kuna kyautata kuna muna na zato gare ta cewa ana mata abin da ku ba a muku ba gani kuka yi ba ba ji kuka yi ba kuna zata mata mummunan zato kuma Allah ya ce ijtanibu kafiran min az-zann inna ba'd az-zanni ithmun ku nisanci da yawa daga cikin zato in dai mummuna ne saboda da yawa daga cikin zato zunubi ne inji Allah saboda haka bai kamata ba kuna munana mata zato na biyu kuma mene naku dan tayi kwalliya ta zo gaishe ku kuma ku yi mana babu dalilin da zai sa a ce wai dan tayi kwalliya kuna ce mata mara kunya ai ina ga idan har ta yi wa wani namiji ne daban ta rashin kunya amma in dai mijinta ta yi wa daidai ta yi kuma dama wai ba- makaho ne da ba shi da ido sai ya ce wai yana da wari ido yana da wari saboda ba shi da shi ma'ana su tun da ba su yi kwalliyar suka nuna wa mazin- mijin ba da haka ita idan ta yi sai ce mata mara kunya sannan ke kina tambaya wai ya halatta ki daina kwalliyar saboda su ki faranta musu rai tambayar da mu ma za mu yi miki hin da su da mijinki wa aka ce ki faranta wa rai bacin ransu ai shine dan ta faranta musu rai kenan ta bar kwalle dan ta faranta musu gudun bacin ransu tambayar hi ne da ke da su a matsayin su na kishiyoyi da mijinki wa aka ce ki farantawa kar ki bakantawa miji saboda haka in dai wannan kwalle kina ne dan mijinki ya gani ya ji daɗi ai wajibin ki ne ma ki yi haka ya rage nasu idan za su gyara nasu kuskuren su gyara in ba za su gyara ba su suka jiyo amma dai ba za ki daina yin ado da kwalliya ba saboda wannan kuma idan da kirki da mutunci kamata ya yi dama yadda ke ziyartar su ma su ziyarce ki in ya so su je si- su je su tunda yanzu mata sun kai matakin har kicin suna leƙawa su ga menene aka kawo wa wance su ba a kawo musu ba yi da haka sai su je su abinda suke zargin sai su je su ko a sace haka sai su lalleka su gani in akwai sai su zo su ce an yi ba a- ba a kyauta musu ba in ko babu to suna miki mummunan zato kuma Allah zai kama su saboda haka ba daidai bane kuma ke ba za ki daina kwalliya wa mijinki saboda wai ba- gudun bacin ransu ba shine maganar da muka faɗa ɗazu ai da Allah yake cewa annabi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwaji me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka saboda kana neman yardar matanka dan haka ke ma me yasa zaki haramta wa kanki yin kwalliya wanda Allah ya halatta miki yin kwalliya dan mijinki kawai dan kina neman yardar kishiyoyinki kawai mag- maganar bambanci ne amma duk magana kwaya ɗaya ce ko ba haka bane saboda haka ki ci gaba da adonki da kwalliyarki in su ma za su gyara su gyara sannan ku kuma ku ji tsoron Allah kuna munana mata zaton abin da ba tabbas ba kuma kuna nema ku hana ta bin Allah kuna nema ku hana ta bin Allah wannan haɗe kai da ake wa ɗaya daga cikin mata wallahi haramun ne mata ku ji tsoron Allah ku haɗa kai gabaki ɗaya don ku ciyar da addini gaba ku kuma taimaki mijinku kuma dama irin wannan abu yana daga cikin abin da ke jawo ma mazaje suke ƙara aure yanzu idan kuka yi wasa in har mijin ya gane cewa wannan tafi kyautata masa tafi masa ado tafi masa kwalliya tafi biya masa bukata wallahi wallahi za ta ɗaɗe shi zuwa gare shi gare ta ku kuma ya watsar da ku da haka ku yi hankali wannan nunkufurcin da wannan tashin hankalin ba shi zai sa mijin ya dawo gare ku ba hanyar da ta biyo ta mallaki mijin kuma ita za ku bi Allah ya sa mu dace
wannan tana tambaya ne dangane da abin da ya shafi ko kwanto da take yawan yi akan abin da shafi sallah take cewa malam ta kasance ita da duk lokacin da za ta yi sallah ko kwanto yakan zo mata wani lokaci sai ta ga cewar kamar rako'in ba su cika ba ko kuma a idan ta yi raka sai ta ga cewar kamar ta bar sujada ko ta bar ruku'u ta ce kullum kuma abin yana zuwa mata haka wata rana idan ta idar da sallah wanda ke da eh, akwai wasu kusan- kusa da su sai su ce mata ai ta ma yi ƙari mana ta zarta a cikin rakawo'in da ta yi wani lokaci kuma a ce mata ta rage malam a roƙa mata Allah kuma a bata shawari akan wannan To ki dinga yawan yin ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki dinga yawan nanata ta domin wannan wani shaitani ne dama su biyu ne akwai na alwala akwai na sallah shi na alwala zai zo ne ya dinga ce maka alwalar bata yi ba dan haka sai ki awa guda kina alwala yes sai kin gama kin kusa karhe he ya zo muke ce miki ai baki shafar kai ba ai baki kurkurar baki ba ai baki he ki sake komawa kin dinga yi kina nanatawa kenan har ma lokacin sallar ma ya kure shedan ne shedani ne sannan akwai na sallah kai akwai na wanka ma na wankan janaba mace ta higa ban daki akwai wata yarinya da muka treatment nata kwanakin baya ko in ce shekarun baya dan shekarun suna da yawa kuma yar wani babban mutum ne a garin nan na faɗa muku shi kun san shi ko wani yaronsa ya zo ya same ni ya ce da Allah ga abin da yake damun yar mai gidan shi da haka ya turo shi akan ya zo ya same ni ko akwai gudunmawar da zamu baya dan ita daga ƙarshe har sanda muka yi mata ruqya muka samu akwai aljari ne da yake saka ta wannan abu so ana samun wannan ce mata ai bata yi tsarki ba sai ta kusa ƙarhe sai ce mata ai bata wanke gefen dama ba haka za ta yi ta yi tana maimaitawa wata ran har a ji ta fashe da kuka a cikin banɗaki to irin wannan yana damun wasu mata da ma wasu mazajen duka saboda haka ki yawaita a'udhu billah sannan ki samu ayatul ruqa din nan ki karanta su ko ki sa a karanta miki a cikin ruwa ki sa ganyen magarya ki danda kashi ki zuba a ciki ki dinga sha kina wanka da shi in Allah ya taimaka da izinin Allah zaki rabu da shi shedan ne Allah ya sa mu dace to muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe da ni da ko Allah ya yafe mana akwai ni an samu karuwan ne ko tukunna me aka samu to malam usman ya samu karuwa ta ya mace mana addu'a Allah ya raya mana ita rayuwar addini Allah ya sa hafizar alqur'ani ci akwai ɗaya usman ɗin kuma wanda suke zuwa tare da malam aminu shi kuma ya gurɗe a kafa muna addu'a ranar asabar ko talata mun tashi daga karatu ya zo zai fito a masallaci akwai wani step a masallacinmu na miyetti ya taka sai losing step sai zama kafarsa ta samu matsala ɗazu masan da aka kai shi gurin gyara to muna addu'a Allah ya bashi lafiya